أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اخبري لنا بهذا المحضر وانسعد فيه بنظرة تاتي لنا بالزفر يوم musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake raya mu nuna mana wannan rana mai albarka a cikin wannan dare mai albarka a yau muna ranar alhamis bakwai kenan ko takwas ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sassan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan uku miladiya da annabi Isa dubu biyu da ashirin da ainihin uku za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya muna cikin wannan sura suratul an'am wadda muka fara muka yi aya uku a ciki to za mu tashi daga inda muka muka tsaya na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين فقد كذبوا بالحج لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين آه وأن سورة سورة الأنعام mun fara karatu a cikin ta kamar da muka faɗi a can baya lokacin da ta sauka ita ta sauka baki ɗaya ne a cikin alkurani tana ɗaya daga cikin surorin da su ba daban-daban ta zuba baki ɗaya ta sauka kuma ta sauka tana tare da mala'iku dubu saba'in kamar da annabi ya faɗa suna sauki na tasbihi a lokacin saukar wannan aya a lokacin saukar wannan sura din ai na'am to Allah subhanahu ta'ala dama kowace sura a farkon da takan bada takan nuna tauhidi tauhidi wato kudurar Allah da jalalansa eh to shine yake huwa alladhi khalaqakum min tin ku sani fa jama'a Allah shine sarkin da ya halice ku daga yanku wato da halittar baban ku Adamu Adamu an halice shi da yanku ne an gane sun makala ajalan wanda shi ina ganin ba idan bayani ne jiya ba ko akwai bayani da muka rage ko da zai ce annabi kalaka kalaka samawati wal arda a karatun jiya kenan shi ne sarkin da annabi san mai da kalsai asawma bi zikri ya ce barshe su da ambato li annahuma a'zamu adamul mahaluqati lin nabirin sama da ƙasa su ne mafi girman halitta ga masu kallo to dan haka Allah ya ce ku sani ba shi ya halitta sammai ya halitta kafai wanda ana zulumati wa nur kuma shine sarkin da halitti wato jufai wa nur da hakke kaga sai zo da da duhu da dangi amma nur kuma yazo da shi mufrad to kullu zulumati wa nur au zulumati kufri wa nur iman wato duhu na kafirci da ainihin haske na imani duhu na kafirci da haske ainihin na imani to Allah shi wannan kullu zulumatu wa nur Allah huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shi ne sarkin da yake sabai da kasai tarahuma kana ganin su ah kana ganin sammai da ƙarsai ba shi ɗayan su Allah halice su eh na wa khalaqa zulumati wa khalaqa nur shalati wato dufai dan in duhu ne kuma shalata ce jawa zuluma wa afrada eh jama'a zuluma wa afrada nur ya kawo jami'i ga zulumati sai ya kawo shi kuma wato nuru yayi ya kawo shi mufradi ya kawo shi ainihin mufrad lika sarta sababu zulma saboda yawan dalilai na duhu cinci wato dalilan haske yawa shi yasa aka zo da shi zulma to anan thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan wannan suka kafirci ma kiyamu haka dalil duka da yawan dalili ga kamai ga kasai suna gani Allah halice su amma duk da haka suka suka kafirce ma Allah ya'diluna har suna daidaitawa da rabbihim da ubangijin suna cewa su waka su da wani Allah sune ya adilu ne kenan wato suna daidaitawa da Allah an gane suna suna kawo wani Allah nasu ay adilu sawun da rabbihim gairahu suna daidaita wani Allah tare da Allah din eh al ibada an gane a wajen ibada kaga wato duk da girman sammai da ƙarfi Allah ya ce ka duba kai kafiri ba kai girman koda sama ka dai ba ballantana ta biyu ballantana ta uku bare har zuwa sama ta bakwai ga al'arshi ga kurshi ga sammai ga kasai guda bakwai amma duka Allah ya ce ka duba girman zaben ni ne nayi shi Allah to wannan kawai ya isa a gane kudurar Allah shi yasa sai yake cewa wata aya inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yace a cikin halittar sammai da kasai da canzawan dare da rana yanzu muna dare an jima kuma za mu shiga rana an gane ko to akwai aya amma da ulul albabi gaba abu ta hankali ji Allah in ka dubi sama to akwai aya da za ta nuna ma wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu akwai aya da zai nuna ma Allah ɗaya amma li ulul albabi Allah ce gaba abu ta hankali su wane ne kamar tambaya Allah su ne masu hankali ta annabi da yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar su ne masu hankali a wajen Allah masu zikirin Allah tsaye masu zikirin Allah zaune masu zikirin Allah kwance sannan suna ta tunani kullum a cikin halittar Allah suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka subhanaka faqina adhaban nar to zakirai su ne masu hankali a wajen Allah domin su ne ba su yarda Allah ba kullum cikin wato ainihin nazari suke cikin wato kallon suke a cikin da tafakkuri a cikin Allah ɗin wanda zai kada kullum dini Allah shi ne sai jin da halice ku da yanku wato ma'ana da halka abikum adam da halittar wato babanku adamu shi yasa mu zama yake kullukum min adam wa adamu min turabi dukkan ku daga adamu ya adamu ko daga kasa ne kullukum yace ba kulluna ba ba da jiriya kan manzo Allah shi kullukum min adam wa adamu min turab sama ki wa zalla ya huto arja'akum min Allah nur wa kitabun mubin nur min Allah kaga shi ne fito ke shi yasa shi ke cewa aqramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaba wa ataqa wa akasau to kaga wanda subhatan ya ji kowa asali annabi Muhammadu sai shi direct daga Allah ya fito eh qad ja'akum min allahi nurun ayan qur'ani ne qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haske daga Allah amma sauran halitta daga Adamu kullukum min Adam wa Adamu min turabi kuma ƴaƴan Adamu kenan amma idan aka je kololuwa kuma duka halitta baki dai haka ba Adamu daga Annabi suka fito daga hasken manzon Allah ne da mai kyau ya faɗa ta wa hamsa ayatin nabi fa arabtuhu huwa al-kullu minhu al-kullu laysa aribu fa minhu abuhu minhu musa kalimuhu kadal hillu qabla ruhi wa huwa hadibu kana ba sai halin sai na gano yadda yake ashe huwa al-kullu minhu al-kullu annabi shine komai da kowa kuma komai da kowa daga annabi ne laysa aribu ba mutum ko ɗaya lokaci famino abuhu babansa adamu ma daga annabi ne minhu musa kalimuhu musa magana da Allah daga annabi ne kaza hillu halilur rahman ma daga annabi ne qabla ruhi sun kaji isa ruhul lahi wa huwa habibu sun lokacin da yake masoyin Allah to karatu yana da yawa sai an wajen masu karatu karatu annabi sai an wajen masu annabi ne wannan ne kana kun ne shine sai kin da ce ku daga yambu da kalka abikum adam thumma qala ajala sannan ya kokunta ajali eh inda ajali ya kare ko za a mutu shi yasa lokacin da mutum ya sadu da matarsa idan malin ya shiga to zai shiga hannun wani mala'ika ne shi mala'ikan an wakilta shi a mahaifa mahaifa duka da na mutane da na dabbobi ana zuba malin nan zai zai daga shi zai zai zai a duka kafin sa zai ce ya ubangiji zaka zaka halitta da shi ko kuma zaka halitta da shi ba sai Allah ya ce zai halitta to sai tambayi Allah a zakarun an unsa namiji ne ko mace sai Allah ya ce namiji ne kamar rizqu wa mal ajalu shaqiyyu am sa'idu sai ya ubangiji ne arzikin sa ya zo duniya wani aiki zai yi na cin abinci in ya zo duniya me abincin shi me hanyar sana'ar shi sannan kwamal ajalu kwana nawa zai a duniya sakan ɗaya zai yi ko minti ɗaya ko sa'a ɗaya ko kwana bakwai ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara ɗari an gama shi ba eh sannan sun ce sa'iyo an sa'ido dan wuta ne ko dan aljanna ne an gama shi sa Allah ce in da kana kana kuma ma sa maluna ko da mun gama mun halice ku da aikin ku kawai sai za ka kai mamaki ko mutum ya zo a shi shi an yi shi malami ne to ba ta ka zai a an yi shi wanzani ne wanzan zai a an yi shi kai duk abin da dai aka tsera ka za ka yi tun a mahaifan nan kana zuwa duniya sai ka kama wannan hanya ko tele ne kai tele za ka yi duk abin da aka ce kai shi za ka yi to saboda haka an riga an gama jaffal kana sun makala ajala ta mutu da inda tahai za ku mutu lokacin da wato ajali yayi eh kuma ita mutuwa ba ta ga ba ta ga yaro ba ta ga tsoho kwarai kwa ah to jinjiri yake fadowa yana ta inya yayi kuka ɗaya sai wuce a ce ai ya koma kuma dan shekara da jina ne na kallon shi amma shi ga shi ya fi yana fitowa ya koma ka dan shekara da shi to ga mutuwa ba ta ga tsoho ba ta kai dai ajali ya zo tafiya za a eh kuma ajalin da aka baka inda aka baka baka wuce shi eh kullu nafsi idza jaa ajalha la yastakiruna min ta'atan wa la yastaqimun eh ba a jinkirta kuma ba zai ka dawo ba ba ina zuwa ban gama shiri ba ina ina a duk abin da kake dai ajali ake wata rana wani mutum da da azra'ilu da dariya da yayi wai daukar ransu zai ajali yayi fa an ba ki umarni ya je dauki ran shi sai ga shi a tsaye a shagon mai yadi a kasuwa yana tambayin wai quality yadin da yafi quality wanda yafi kyau wanda zai dade sosai eh yadin da zai dade sosai gala duba min wanda eh ba wanda zaka ta kwana biyu bai abin nan mai kyau wanda a shagon yadin Azrail ya dauke hafi ya fada kusa da mai yaji shikenan eh an samu quality to haka abin yake in dai lokaci yayi tafiya manzo Allah ne kawai aka nemi izini shi kada duk duniya ba a taɓa cewa azrail ne zai nemi a izinin wani ba sai annabi muhammadu da ajalin sa yi lokaci ya zo wazala yana kwanci cikin rashin lafiya na tafiya ita fadima na kusa da shi sai azrail ya sallama sai mazana ya ce yana je shiga mai sallama can amma ba mutum bane ki ce shigo amma ba mutum bane mazana ya faɗi ya ce ba mutum bane ki ce shigo shike na kaje ki ce shigo ya zo gaban mazana ya zauna so kai ta da mazana sai ce azrailu sai da ma na da juriya faɗi ba wajen ai na ce azrailu sai kauci yake yake azrailu ji'ita adilan am za'iran ka zo karba ne ko ko ziyara ko ka zo ziyara ne karba ka zo yi ko ko ziyara ta kawo ka yace ya rasulullahi duk abin da ka zaba Allah ya ce abu a tambaye ka amma dai lokaci yayi amma na ce abu a tambaye ka ya kaje ne in da kake so ya ta bismillah kuma lokaci yayi bismillah dama ana shauƙin tafiya wajen Allah ai manzon Allah ai dama shauƙin kenan a tafi wajen Allah eh a tafi wajen Allah kullum bayan Allah da kirki da masu sun riga sai hanjile tuni sun bar duniya gangan jikin ne a duniya amma sun tafi sun tuni inna lillahi ibadan fatina sanaqu dunya wa kafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat hayy wadana ja'aluha lujatan wa taqabu salihal a'mal fiha sufuna Allah na da bayi na kirki inna lillahi ibada fadina masu hikima da azanci da tunani talaqqu duniya sun saki duniya saki uku wa kabu fitana sun ji tsoron fitinin da ke duniya nazaru fiya sun nazari fadan ba alimu da so gane annaha laysan da hayyin wadana ba mai wurin kansa ba mai gida ba mai wurin kansa a duniya duk gidan da hagari a duniya makabarta ne duk mutumin da gana tafiya duniya gawa ne alfarar da yake wa hal hiya illa aqbarul wajnaiz eh aqbarul wajnaiz haka duniya take kowane gida kabari ne kowane mutum gawa ne to da tutiya zaka kuma tunda ka san tafiya zaka eh to saboda haka sai su bayan Allah wa takazu salir aman wato suka fiti duniya sai suka sai suka mai da ita kamar rujjakan kamar wanda yake ga kwalo kwalo Allah akwai akwai nutsuwa ga mutumin da yake kwale-kwale cikin jirgin ruwa wai har ya ce ya daki wurin nan har ya samu wurin kwana wurin nan har ya samu wurin nutsuwa wurin nan har ya samu abin da zai samu sukunin yin nutsuwa cikin tsakiyar teku akwai wanda yake mai imanin da zai iya samun samun nutsuwa a cikin tsakiyar jirgin ruwa babu to haka bayan Allah na kwarai suka mai da duniya lujjatan kullum kamar cikin kwale-kwale suke sai ka kake ganin su kullum su duniya ba su dame su ba ba su da ba rokin duniya wa saka misali al'amal sai suka ɗauki kyakkyawan aikin su sufura suka mai da shi da jirgiro kyakkyawan aikin shi da suka shiga shi da jirgiro sun riga sun hankali da duniya sun tuni sun zaɓi Allah kulillah sun mazarhun fi aulihim abula. jikin ne a nan duniya amma zukatan suna tare da Allah ta saboda haka Shadrail ne zo ko bazan shi bismillah kawai shine ya dauka ya dauka ya dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a duniya shi kadai manzon Allah shi kadai ya samu wannan wannan matsayi shi kadai amma duk da haka duk da sauran annaba babu wanda aka aka nemi izinin sa in ba manzon Allah ba thumma qala ajala wa ajalun musamma inda kuma sannan ajalin abin ambato abin kan yana wajen Allah wato ajali na tashin kiyama kuma ta san dan ka shiga dan ka shiga kabari an sa ka kabari to kai tashin kiyama kai ne amma tashin kiyama na na, na generally bai bai zo ba tukuna amma dai kai naka yayi man ma ta inji Allah fa kad qamat kiyama duk wanda ya mutu a kiyama ta tayi tunda ya je ya je zango da daya dama da an je kabari zango da daya kenan yasa yace la tarkabu la kadan adam la tarkabu la kadan aw azabake zaka ta hawa rufi bayan rufi eh kaga da ka shiga in ka shiga kabari aka sa kabari to an bar nan duniya har abada ba ka dawo ne yanzu zaka ta tafiya ne eh za ka ta tafiya daga can sai can sai can sai can sai can har a je fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in ta haƙi ne yawa amma an nuka tafiya ce da an dinga tafiya ranar ta da an yi huran ƙaho shi israfilu ƙaho na yana nan bakin da shi mala'ika ne shi yana nan rike da wannan ƙahon lokacin da ake so za a yi tashi kiyama Allah zai sanar da lokaci yayi sai ya sai ya hura yana hurawa zai ce ayyuhal arwahu mutu ayyuhal arwahu mutu ya faɗa ka so uku ko kiyaci ba za a samu yana motsi ba duk abin da ke duniya zai kare kaf inda duk ke duniya zai mutu komai zai bushe komai zai kare to sha samu wajen kwana arba'in to sai Allah ya ma duniya wani ruwa mai yauki fari kamar ruwan mani ya ta zuba to ga gaba sai ta da Isra'il shi kanshi sai ta shi da kafarsa sai ƙara hurawa da fatu saniya ce in ya hura fa a lokacin kuma zai ce ayyuhal arwahu qumu ayyuhal arwahu qumu ayyuhal arwahu qumu to duk duniya lokacin kabarin annabi zai fara darewa duk duniya dan yace ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu wala bahara ne farko wanda zai fara fitowa a kasa sai Allah sai Allah yace ba jibrilu a dauki burakan nan ta aljanna a je a dauko ne masoyina a zo a rasa kiyama ana tafiya da jibril da sauran mala'iku an yi ma wannan wannan buraka kwalliya an mata ado don za a dauko manzo Allah ranan ranar ta ne ranan ranar ta ne za ka ko shirin nan an an yi an yi ma an sa duk wani nau'i nau'i na na shirfiɗa an gyara buraka an ce a ga ɗauko shi ana tafiya sai jibril ya ce shi ya ma manta da da hanyar madina sai saura su ni kai ta kai da ka zo wajen manzala fiye da ce sau ɗari sau dubu ɗari ka zo wajen manzala ya fi sau dubu ɗari amma ka manta hanya bare mu to sannan jibril zai buga da fufukin sa ka shanya ka fita sai a kama hanya suna zuwa za su iske kabarin manzo na hadari manzo na ya riga ya fito a kabari yana jira sannan za a yi mai za a yi mai ado wanda ba taba samun halitta da aka yi ma ado irin na manzo Allah ba sannan a dora shi bisa buraka sai a je sai arasatul qiyama to sannan kowane kabari shi dari wuri ɗaya sai ga mutum ɗari ma sun fito wannan ya daga ya daga wancan wancan ya daga wancan wancan ya daga wancan a ta fitowa wannan rana shine Allah ke cewa fa idza nusar fi surikum fala ansaba yawma idza bainahu wa la yatasaaluna to wannan wurin ba na saba lokacin wane mutum wai ka taso cikin kabari kana tunanin ubanka ko uwarka ko ɗanka ko matarka a wannan lokacin babu kana an saba yau mai zuwa la ta sa'aluna ba ila wane wane na ba ka kai na san na kowa ta karshe ce kawai yau mai firar mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yawma idin shani guni sai da Aisha ta ce ya Rasulullah fama bani niswa yaya mata ke ne ya rasulullah an ce za a tashi fufatan uratan garnan ba riga ba wando ba takalmi ba kakiya eh wala karibi da ne qur'ani kama kama karkana ko awwal marra ko yadda muka nike ku ai ai kaciya a nan duniya akai ma to zaka koma ba ta wallahi ba kaciya lobarka zaka tashi to sai aisha ta ya rasulullah ya mata ya ya mata ya rasulullah sai manzo ne ta aisha laysa al-amru kama zanin lamari bai zama da kike ba sansa ba wai a tashi wai mu ce tsaya yana kallon al'auran mace ko mace tana kallon al'auran namiji ai ina laysa al-amru kama zanin ai wani ma an kace mai ina zakarin ka bai san me zakari ba malam zakari na zakari ai ban san me ake ce maza kai an shiga inda aka shiga wannan ranar ranar inda zalzalatul sa'ati shay'un sai urfanar da zai ya mashi ya mashi da kira yace wani irin abu ne azibun azibun da mai kira sai un azibun wani babban abu ne mai girma wani abu ne mai girma to da ka ashe kenan sha ai tanadi ai shiri eh ai shiri akwai tafiya a gaba wata zawadu to Allah da yake fa inna khayra zadi taqwa ayi guzurin tafiya lahira babban guzuri shine tsoron Allah wa ajalu musamma indahu thumma antum tantarun sanan ya ku kafirai ajali ya tashi kiyama yana wajen Allah amma ku kafirai kuna kokonto a cikin shanin tashi kiyama sai kuna firbasi ba da ilmuku bayan sanin ku annahu ibtada harbu kuma Allah shi yake kirkire halittar ku wa man wato qadara ala al-ibtida wanda ya samu ikon kirkira da farko fa huwa ala al-i'adati aqdaru ayyar da ku ku kamar da a kirkira ya ji wahala abinda ka kirkira fa Allah fa shi kirkire dan adam kuma la ala misalin sabaka ba wanda wani ya gani ba shi kirkire kayansa to kuma in an ce in mutum ya mutu ya zama kashi ya zama abin nan Allah kuma zai karasa shi shi suka ta ba zai yi ba to waye ka wa fi anfusikum afala tusiruna ku duba kawunan ku mana eh ba ku gani ne shi mu ce dubi kan kai kai kanka to kaga kanka ne to an ce kuma in ka mutu za a fasa roke ka to ya kai yare kuma to da na kanto aba kai kai kanka ba sun ba antum tantaro na'am wallahu bis samawati wa fil wa fil ard Allah shine wato wato ya tantanta abauta mai المعبود المستحق للعباده في السماوات اتكين سمي والارض الان da karsai ya alamu sirraku Allah ya san asirin ku wajen harakun da abinda kuka kuka bayyana ma ta sirruna ma ta jaru wa yana ma taqibuna Allah ya sa abinda kuke aikatawa ta maluna min khairu wa shar wa ma ta fi min ayati suka mun maka wata aya bata zo maka bane ayatu rabbin da cikin ayoyin ubangiji na alqur'ani illa kanu anha muqribina ba ce da suna kauda kai suna bijirewa karkar da mu bil haji lallai sun kage ta alqur'ani hakku alal qur'an dama Allah ya kan dauki wannan suna yana ce ma kansa hakku ya ce ma qur'ani hakku ya ce ma annabi hakku eh Allah hakku annabi hakku qur'ani hakku to anan wurin wato nan qur'ani ne hakku anan fakar kan da mu bil haji sun kage ta qur'ani lamma ja'ahum lokacin da qur'ani ya zo musu fa sawfa yatihim da sanu amba'u ma kanu bihi yasabiuna karshe labarin karshen waɗanda suka zama suna izgili ga annabawansu fa sofa yatihim irin wannan karshen zai zo musu eh amba'u labarin karshe a waƙi karshen ma kano da ya sabu abinda suka zama suna izgili na wato sun izgili akan shi to wannan labarin zai zo musu zai zo musu izgilin da suka yi fa sofa yatihim da sanuwar zai zo musu alam yarau
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من أرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نعم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين آه الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون labarin ƙarshen abinda suka zama suka yi izgiri a kan shiga ga annabi to fa sofa ya ce da kazo zai zo musu eh ƙarshen nan zai zo musu wato azaban da za a yi musu da izgilancin nan zai zo musu inji Allah to sai Allah kara babu labari yace a tuna mana anan yarau shin ba ta gani ila asfarihim ila sham zuwa tafiyar da suke zuwa sham daga madina ko daga makka zuwa sham ai akwai hanya a nan ne a bisa hanyar nan ne za su ga inda aunin tokar da aka halakar da mutanen annabi lutu mutanen annabi lutu masu luwaɗin nan fa ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim matara ko to su wannan wanda aka cika garin aka yi mai juyin masa an cike toka tokan da aka halaka su aunin tokan yana nan a bisa hanyar tafiya sun za su je kam Allah ce ba sa gani ne ba sa gani ne eh kam kafirun ahlakana min qablihim min qarni da yawa muka halakar da wato al'umomi da ke gabanin su makan min al'ummil maliya cikin al'umoma da suka shuda makkannahum mun ba su wato duk abin da ake ba mutane a duniya dai lahum makan mun ba su darajoji fil ardi a bayan ƙasa mun ba su bil quwwa mun ba su karfi na jiki wacce asu mun ba su yalwa irin samuda ba samude guda ɗaya yanzu ya ka ki haɗa mutum goma irin mu nan wurin ba yi shi ba samude ba samude guda ɗaya ha sun sun ma akwai sauran ƙarfin mutane wato mutane a mijin musa me ya faru da suka shiga da da suka da ya ce a zo a shiga baitul maqdis ko ai ka ga ya ya tura wani su je su yo su yo ta hasu ya bincike a ga ne ke faruwa a tsare suke akwai yusuf waɗanda ya tura a je a yo su kare ne ko da shanu to da aka je suka yi abin nan suka yi abin sai suka ga irin irin irin jabbariya wannan irin samuda zaka zaka mutane da suka dawo kuma an ce kar su gaya sai suka yi mutum suka ce shi zai ce ka a gaya kowa don Allah saboda mutane ta su razana ai da suka zo kawai suka balle sirri ce ma nan wuta to gaskiyar magana mun ga jabbariyawa a cikin garin nan eh lalla da hula illa lalla da hula eh ma da mu fiya mutum suna garin nan wallahi ba za mu shiga garin nan ba eh fa ba banta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qaiduna eh sai dai kai da Allah ka guje ku yaki wallahi mu dai muna nan wayannan mutanen yace kaga guda dai ko yace yace da Musa kaga irin su ko eh saboda kama kama to shi ne Allah yake ba mutanen Makka labari yace mun wannan can kafirin da muka halaka sun ji ko karbi sun yi ku komai kuma mun ba su ƙarfin mun ba su yalwa wanda ta fi taku an ga an ba su komai da yabi ku amma mun hana kasu ji Allah mun hana kasu malam ne wakil lakum wa arsalna sama alaihi mudrara mun aiko musu da sana an gane mudraran tana ta zuba an gane tana bibiya an gane irin sai mudraran din nan mutafajian wato ruwan ba daukewa mai bin juna an gane wai Allah ya ce kafiran da mun ba su ƙarfi mun ba su arziki mun ba su yalwa sannan mun sa sama tana kan yi musu ruwa eh ana musu ruwa an gane midrarin ruwan da ba daukewa yana bibiyar juna wajannan anha sannan mun sanya musu koramu ta jarimin tatin yana gudana karkashin wato jiranan nasu kowane jirni akwai koramu ta taba saki ne karkashin gidajensu amma da suka zo suka kafirce fa ahlakanahum bi dhunubihim Allah yake muka halaka su dalilin zunubin su ta takzibihim al-anbiya saboda karekawar annabawa wa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharin Allah yake muka faro su kuma karni muka faro su jama'a wannan mu wuce da su ke saboda haka shi wato yin haka a wajen Allah mai sauki ne ke za ce in inda mun ga dama sai mu tafi da ku an gane kana yace wa yati bi akharin wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ya ga dama zai tafi da ku ya zo da wasu mutane take kuma wannan ba ruwa bane da Allah to da haka shi ne ake ga ya makabaran Makka su sani an halakar da wato ainihin manya-manyan mutanen da suka bi su suka bi su dukiya suka bi su kuɗi suka bi su ƙarfi suka bi su ƴaƴa suka bi su duk abin da suke takama da shi na duniya sun fi su kuma sun yi kafirci kuma halaka sun ji Allah to ballan sana ku amma duk da haka saboda cikan daraja da isa da matsayi irin na manzon Allah waɗannan kafiran makka da kuke ganin su masu raunin nan tun da ake ba a taɓa wani annabin da ya je yaƙi aka ce mala'iku ma goma su je su tashi yaƙi amma bari ku ji wani irin daraja irin na manzon Allah waɗannan waɗannan samuda wannan samuda wannan fa jibrilu shi kadai yake musu tsawa tsawa sai an aiko shi sai magari guda ɗaya tsawa duk wanda ke garin sai mutu amma ran da za a ji yakin badar shi Allah ya nuna yana so ya nuna daraja da matsayi na manzon Allah ana isa badar din sai ga jibrilu ya duro da kwamandoji mala'iku guda dubu biyu a bayansa da rawani irin na manzon Allah yadda manzon Allah ya rawani haka Jibril ya duro da rawani da kuma komandoji mala'iku guda dubu biyu to ko tashin da duniya da kiyama za a yi da duniya da kiyama ta tafi mala'iku guda dubu biyu sai ga mika'ilu shi ma ya turo da rawaninsa da mala'iku dubu ɗaya sai ga israfilu mai hurar ƙahon nan shi ma ya turo da mala'iku dubu ɗaya sai ga mutuwan baki ɗaya a zara'ilu eh kaji haɗe mutuwan a zara'ilu ya zo da ya zo ya zo da kwamandoji su ma mala'iku guda dubu in ka nisa ba dubu biyar kenan bi hamsata alatin min al mala'ikati musawwamina masu alama irin yadda ya sa rawani su sun zo da alamun to sai a duba a gani don Allah wannan yaƙi wai girman kafirin da ya sa mala'iku suka zo a girman wanda zai yaƙi eh ana so a nuna ana so a nuna matsayin wanda zai yaƙi dan ba taba haka ba ba taba haka ba wannan ai shine rusau a ce wai mala'iku guda dubu biyar a yaƙin badar yaƙin badar ai mala'ika ɗaya ma ya isa kai malaika ma ba sai ya shigo wani ya mi kofuffuke daya zai shurar da kowa shi an gama amma malaiku dubu biyar don a nuna jalala da girma da matsayi da kuma soyayya irin ta annabi tsakanin shi da Allah sai shi ne da Iblis shekan da ya duba ya gani yadda malaiku ke dira ce ina da da kuwa ce ini jarun lakum eh ni wato ni yau yau ni ne zan tsira da ku duka ku zo karkashi na dukkan ku yace makafirai a ina ai da yaje fa sai da ya fara ganin malaiku da tara sai ya juya eh yace ni a rama na tarau wallahi ina ganin abin da ba ku gani eh sai ya juya malaika to wannan matsayi ke na irin na manzo Allah makannahum bil anna ma lanu wakilakum وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين نعم ولو نزلنا عليك ولو نزلنا عليك كتابا في قربان فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين نعم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كاي كاجري كده Allah subhanahu wataala ya ce ya Rasulullah ya hakuri irin wannan ayoyi dan lafi ne ga annabi Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaba da na mu saukar da littafi maktuban rubutacce fi qirqatin a takarda a ga takardun na fadowa daga sama kamar kasaran kamar yadda suka nema falama su su shafa haka su shafa ya wani kafa ya ji ƙarfi a a gani ta gani ko a taba ya ji a gani kaga ko maka wani ya taba zai ji abin kuru-kuru wai su taba haka su ji shi kuru-kuru shi ne fara masu ne bi aidiyar da hannun su ablagu min an wato ayyulu ko wanda ya ji ya yi isa mutuka a cewa su gani da ido la'annahu an fadi shak da ni ya kore kokonto to amma duk da haka da za mu yi haka din laqala alladhina kafaru da waɗanda suka yi kafirci za su sun ce in haza illa sihirun mubin wannan da zama face su yi sai su dabo ne aka yi mana an mana ruha ido ne ƙarya ne shi sun ce sihiri ne mabuge ne kaburi bake ne ta'annutan wa inadan kure an gane da tsaurin kai ta'annutan wajen kure wa inadan da tsaurin kai irin nan wa qalu
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون آه الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنزلنا ملكا da mun saukar da wa qalu kai laula unzila alaihi malakun za ce wai me yasa ba a saukar da wani mala'ika ga manzon Allah ba me yasa wani mala'ika bai sauka wajen Muhammadu ba yusaddiquhu wanda zai zo yana gaskanta shi Allah ja a malaku min sama me yasa mala'ika bai zo daga sama ya nuna mana shi ba ya ce ni daga sama ni mala'ika ne na zo daga wajen Allah ya ce ga muku Muhammadu gaskiya ne me yasa ba ai haka ba eh suka ce me yasa ba ai haka ba to sai Allah yake saurara ka ya rasulullah walau anzalna malakan da na saukar da mala'ika dan ce malaka malaika kenan ko bil fata fata ala nas malaku malaika maliku an gane ko maliku sarki mulku da jama'a shi ne wata ainihin sarauta kaga mulku sarauta malaku malaika maliku sarki eh to sai walau an balla malakan da na saukar da mala'ika kamar tarahu kamar da suka nema sanan yuni ba za su imani ba in kawai na saukar da mala'ika ba su imani ba na kuliyar amru a lokacin hada kafi yayi kenan ya kwarai kuwa na kuliyar amru eh lamarin hada kafi yayi kenan hukun wato ya ya hukunci kenan sun malayin zuru kuma za a saurara masa ba mala'ika ya sauka ya ce musu annabi gaskiya ne su ki yadda a lokacin hada kafi yayi kenan kuma ba saurarawa sun malayin zuruna لو جاء الملك لهلكوا da malaika zo duk da kuma halaka duk da halaka walau ja Allahu malakan Allah ta kuma da mun saukar da shi malaika laja Allahu rajulan da musu ya jira miji kuma kaga su kuma da rikici ya zo saboda su su a wajen su malaiku mata ne dan suna cewa al malaikatu banatullah kuma da muke cewa ba al malaikatu banatullah shi ma har Allah ya ce istafal bani an gane alal banat ma lakum kaifa tahkumuna yanzu ku kuna zabin ƴaƴa maza ku ba Allah ƴaƴa mata wani hukunci ne irin wannan kuke yi to da haka kaga su sun ce mala'iku mata ne to da Allah ce mu ko inda za mu saukar da mala'ika za mu saukar da shi a surar namiji ne to idan ka haka kaga wannan nabi Allah rajulun hada sirru kabiru wa hada al-malaku alladhi talabuhu mala'ikan da suka nema law ata la sara rajulan yanzuru lahu da zai zo namiji ne za su ga kallon sai da kallon su la budda an yati ala suratu rajul zai zo a surar namiji ne li yatamakkanu min rajul su samu daman ganin ganin shi ta gane idan lam ya'lamu hal ar-rajul malakun am la idan ba su gane ba lam ya'lamu kenan an gane hal hal ar-rajul malakun am la wannan mutum namijin nan da ya zo shine mala'ikan koko dai kaga kaga akwai danko to su a wajen saurayi kuma tare sai duk Allah ce mun saukar da shi namiji ne to kuma ba wani fuffuke bare su gane cewa mala'ika ne ba wani abu ba shi namiji ne to nan ma akwai alamar tambaya sai an dawo shi aka ce an tsaya ana anya wannan din shine mala'ika kai anya ta shi da sifa irin namu kai anya wannan mala'ika ne sai an ga wannan ko da ta yi da ta yi haka sannan Allah yake wala labasna alaihim ma yalbisu sannan da abun ya ƙara rikitarwa eh da nafasna da abun ya rikitar da su malu duk irin abun da ya rikitar da su a ba la budda an yi qalat ba ba kawai da kike zai auku saboda ba su gane ba ai ai ba za su gane ba ci ci Allah wannan shine malaika kai a a wannan din shine malaika shi a dinga dawo su kaga da kike ya samu kenan to da za su ƙara rikicewa da ga abu ta cikin rikici a Allah ya ce mana basna alaikum ma yalbisuna wala kad suji'a wala kad suji'a bi rusulin من قبلك فهاك للذين سلوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك بالذين سهروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا رسول الله ولا آية wannan aya tasliya ne lallashi ne Allah ke ma'annabi ya hakuri ya rasulullah wala kad tuhi ajr rasulin min qabl haqiqa an yi izgiri an yi izgilanci ga manzannin da suke gabaninka eh banu adam filin malaika al insan an gane harbin zai qabiliya wato can annaba da ke baya an yi masa izgiri daban-daban to ya hakuri ya rasulullah ya hakuri banu adam filin malaika al insan خلق فيه قابلية لأنه يكون شيطان شيطانا شيطان أدم ينا da قابلية كما ينا iya karba shi yasa idan ka dubi surar dan adam wato mala'ika ne wani bangare wani bangare dabba ne wani bangare kuma ke dan ne dan adam din nan ne ka duba ne so da daga daga daga nan din dan adam abin da ya sama mala'ika ne saboda daga nan zuciyarsa wata tana bugawa cikin lamarin Allah ne sannan ba ce wani lokaci yana zikiri cikin lamarin Allah idan ya rika kallon wasu alqur'ani kaga sifan mala'ika daga sama kasa kuma dabba ne dabba ne amfanin sa dama daga ci wato albadan wal farji albadanu wal fardu ciki da farji to kaga kasan dan adam dabba ne saman dan adam malaika ne sannan wani lokaci dan adam yana zama shedan so da dauko sifofi in yayi kasa sai daka ya dauki sifa irin na shedan shi yasa sai yake cewa fi qabiliya li'annahu yakunu shedan zai zama shedan wa fi qabiliya ya da wanda kuma zai iya karba li'an yakuna bahima zama dabba wafi kabiliya ne ya kula saba wani lokaci ne ya zama wato cikin zakoka wanda suke kulle wato wanda suke mugunta ga dan adam wafi kabiliya dan adam ya da kabiliyar da zai iya da ayya kula manakan ya zama malaika sun da Allah ce wallahi da amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bari'a an ce khairul bari'a har malaiku sun shiga a ce dan adam in ya sama ya yi malaika daraja amma in ya kasa an ragaba da shi inhum ila kalal ami balu arabi to in ya kasa ya fi dabba lalacewa in ya sama ya fi mala'ika daraja idan ja hada nafsuhu wa daharaha idan dan adam ya karkace kansa wato ya kunke kokartar da kansa ya karkace ta wa raddaha ila asliha ya maida ita zuwa asalinta dama asali ruhi daga ina fito daga sama shi yasa Allah ya ce to idan lalace dan adam ta zama wato sai muni illa ka laqal insana fi ahsani taqwim kuma radallahu to kaga an samu aka ci kenan maimakon ya sama sai ya kasa to lalace ta same shi eh duk dan adam ya koyi sama sai ya kasa to lalace ta same shi kenan shi yasa Allah ya ce qad ablaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake ransa wanda ya rabanta wa qad khaba man zakkaha wanda ya daka zuciyarsa cikin sharri ya bincike ta cikin jini ko cikin najasa ko cikin kwata ko cikin kashi ko cikin sharri ko kada khaba wannan ya tadi in ji Allah to kaga a ce abun a cikin namtu ne in namtu ta canza ta zama yin ta mala'iku to dan adam sai ya zama ya zama mala'ika da Allah fa idan law da'a malakul la da'a rajulan da mala'ika zai zo dai ya zo da shifan maza wala kadar su zai ajira min qabli rusulin min qablika فهذا للذين سلموا منهم ما كانوا يكادوا يا رسول الله حقيقة أن إذن زمن زمن لكي قبانيك أمان يفعل دفعوا سببيا فهذا للذين سلموا ما كانوا به يكادون wato abin da suke izgilin to fa haka ya sauka lillazi na kai ruga wanda suke izgilin minhu daga cikin su ma kanu da ya sadu abin da suke izgili a kan shi fa haka sai ya sauka lillazi na kai minhu ga waɗanda suke izgilin shine azaba ko ai azabar ita ce abinda ake wato azabar ita ce sakamakon izgilin da suke yi eh wa kada yi ku bima bima nisa da duka kuma haka zai sauka haka zai cancanta ga waɗanda suke ma izgili ya rasulullah tunda da ma sunnatullah falan tajida li sunnatullah tabdila dama sunnan Allah halaka da kafirai wanda suka saba ma annabawa to kai ma yi hakuri kafiranka su kaga abin da za a yi musu ya rasulullah to haka ko aka je yakin badar aka aka kakkashe su aka daddauro wasu aka dawo da kul siru ka ga ya musu kace ku tafi ku yi tafiya bin Allah a bayan kasa sun manzo sannan ku duba ku gani kai ba kare aikibatul mukaddidina ya ya karshen masu karyata manzanni ya karshen su ya kasance الرسل من هلاكهم هلكاتو يا كرشن ناسو كرشن بابو كيو قل
قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليطمئنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين كفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هل يقول دي الله يتقارن لله شمن ذو الله يكي ya rasulullahi kul ka faɗi ka gaya mana ka ce liman ma fi samawati wal ard abin da ke sammai da ƙarsai na waye waye ke da mulkin sama da na ƙasa eh kuma mulkan wa halqan wa abidan mallaka halitta bayi wace da su kuma sannan yace kullun lahu qanituna duka masu ibada sama da ƙasa su suna ma Allah ibada wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqahuna tasbihahu ba abinda bai ma Allah tasbihi duk abin da ka sani na Allah tazbihi sai dai kai baka san irin tazbihin da yake yi ba saboda haka ka gaya musu ya rasulullah wace da sama wace da ƙasa to kulillah in ba su da jawabi ga ya musu ka dawo ka ba su amsa ka ce na Allah ne kulillah ga ya musu ka ce na Allah ne Allah ke da mulkin sammai da ƙasai ai la jawaba gairu babu wani jawabi in ba wannan ba كتب على على نفسه الرحمة الله يهكم تا وترحمة وكان تا فضلا منه daga falala daga Allah wa fi salatu fi du'a'ihi ila al-iman kaji kaji fa wannan sanadi shine Allah ya rauta ya laddafa a wajen kiran kiran su zuwa ga imani har yace ya hukunta makanta rahama dan yace wa rahamati wasi'at kullu shay wa rahamati wasi'at kullu shay rahama ta tayo ki komai to kaji ana kalle ana ta budawa fa wajen kaburi ya shigo amma ina eh to ka zo da talabbi ne wajen kira zuwa ga imani ana talabbi ne Allah yake yi da yake ka kaba ala nafsihi rahama fadala min wannan fadala ne daga Allah wa fi sallatun jidu ayi ila jiba la yajma annakum ila yawmil qiyamah ku sani fa wallahi Allah zai tara ku zuwa ranar tashin kiyama lil gazi ku zai ba ku sakayya da ayyukan na raba ji babu kokonto a wannan rana na ta zo alladina kafiru anfusahum wanda suka yi hasara wa kawunan su fa hum la yu'minun su ba shi ba shi imani da wannan rana ba wai sun ce in an mutu ba za ta ci ba la ba'ata wala hisaba wala hisaba babu taci ba hisabi ba azaba sune alladina la yu'minun wala huma sakana fil amri fil layli wan nahar duk abin da ke sauka wanda yake nutsuwa cikin dare ko na rana to Allah ne mahalici abinda ya ganshi a cikin dare a zaune cikin dare ko cikin rana duka na Allah ne kullu shay fa huwa rabbuhu wa haliquhu wa malikuhu Allah shine ubangijin abin da ke cikin dare shine ubangijin abin da ke cikin rana shine ma ta kana fil layli wan nahar duk abin da ke cikin dare da abin da ke cikin rana Allah ne ubangijin sa shine mahalici shine mamallakin shi qala fi bidayatis sura a farkon sura ya ce kalaqas samawati wal ardh to hadal makan مكان السماوات والارض كده ان كما da akan take kenan sai za ce wala huma sakala ma sakala zillal wal nahar kaga wurin da sammai da kasan suke kenan wala huma sakala zillal wal nahar da zama kaga wannan zamani ya kawo zamani an gane istigraq zaman ya nutsar da zamani ba shi daya wal ka'in fi zaman kuma dama dukkan ka'ini duk abin da ya kasance yana cikin zamani wal makan wal ka'in fil makan sannan da makamin da kayan duka yana cikin makami kullu hadha lahu tabaraka wa ta'ala duka wannan kayan Allah ne wa samiu Allah mai ji ne da nan tukan ku alimun masani ne da ayyukan ku kul a gairan ba
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم أليم ولا غير الله اتخذوا وليا خادر السماوات والأرض وهو يقيم ولا يدام قل قل إني أمرت أن أكون أول من أصدم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم من من يصرف عنه يومئذ فقد وهمه وذلك الفوز المبين يضرب عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين آه الله سبحانه وتعالى يقول قل كفى يا رسول الله كجاء كجاء غير الله يتخذوا وليا eh yanzu wani Allah ne za ku rika shi ne masoyi wanda za ku bauta miki eh a ta ji waliyan abudu shin ni na riki wani Allah ya zama shi ne abin bauta na alhali fadirus samawati wal ard Allah shi ne kirkirin sammai da ƙarsai mubtadi wa ma wa huwa yudimu Allah shi ke bada arziki shi ke ciyar da kowa da kowa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ala mustaqarruha wa musawdaha kullun fi kitabun mubin babu wata dabba fa ce arzikin ta da wajen Allah ciyar wa duk abin da zaka ce wajen Allah ba wajen ka bane ba ka da dabara fa la haula wala quwwata in ka waye gari abin da zaka ci yana wajen Allah eh kar ka tunanin wani abu komai naka da hannun Allah ne kai dai je kai mumarasa eh je shagon ka na tela ka bude amma arzikin na wajen Allah shi zai kawo a baka abincin a wurin yawwa kada ka kwanta ka tafi ka nema amma arzikin na hannun Allah wa huwa yud'imu wa la yud'am eh shi ba ce da shi dama ce ma kana qatul insa wal jinna wal insa illa liya'budun kan gaba ke ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yudhi inna Allah huwa ar-razzaqu dhu quwwatin matin kaga shi ke badawa amma shi ba a bashi shi ya ce ya halitta halitta ba dan jawo amfani ba an gane ko ba kuma dan tunkuɗe wato ainihin sharri ba ya ji ganin za masa ne kawai ya halitta wa huwa yujibu la yudam shi ke cewa ba a ce dashi ko shi ke bada arziki ba a bashi arziki qul inni umir ka faɗi ka ce ni an umarce ni an akuna in kasance awwala man aslam farkon wanda ni ka wuya a cikin wannan al'umma min hadhihi al'umma an gane wa qarqila bi an ce la takunanna min al-mushrikina karka da cikin mushrikai kul ka faɗi ka ce inni akaku ni ina jin tsoro in akaitu an gane in ya saba ina jin wato ina saba mana bi ubangiji na to ina jin tsoron azaba yaumin azaban wata irin rana azimin mai girma ita ce ran tashi kiyama mai salam anu yawma irin wanda aka juyan mu wannan azaba ta wannan rana a wannan ranar fa qadara hima Allah ya ji kansa ko Allah ya ji kanmu Allah ya juya mana da azaban wannan rana Allah da ya ce mai salam anhu wanda aka juyar mashi da wannan azaba yawma irin a wannan rana fa qadara hima Allah ya mai rahama wannan arada Allah bi khair Allah ya nufi alheri da shi wa zalika al-fawzul mubin sannan juyar da wannan azaba an gane wato a sa mutum cikin rahama a ranar kiyama fawzul mudin babban rabo ne mabayyani alhamdulillah sadaqa Allahu alazim kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yabe abin da muka yi daidai Allah shi ba mu lada na'am na'am babu ku na'am na'am shi ne mar'atu fuqa eh wato mar'atu kuma ce mar'atu ai mace kenan eh ka gane ko eh amma mufradi ita mace guda ɗaya tace mar'atu eh kamar an ce malamai sun ce me yasa ake ce mata mar'atu li'annaha khuliqat min al-mar'i saboda an halicce ta daga daga mutum shi yasa ake ce mata mar'atu mar'atu an gane ko amma aka ce zaujatu mata matar aure ita ce ita ce zaujatu amma mace ko mace aure ba za a kira ta mar'atu amma aka ce zaujatu tana da miji ko zaujatu eh matar aure kenan mai miji ita ce zaujatu nisa'u kuma jam'in mata ne jam'in mata nisa'u mata da yawa ana san gane ku to alhamdulillah kurakurai da muka Allah ya ji a inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin iyayen mu malaman mu shayen mu Allah ya saka masa da alheri wanda ya dauki nan wannan karatu Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya bukatun sa gidan rediyon Allah ya kara daukaka ma'aikatan ba Allah ya biya musu bukatun su sannan a wannan rana ko da yake dai ba lokaci inda mun sake dawo insha Allah za a yi za mu bayani akan abin da ke gaban mu na daren da ke kadar din insha Allah za mu bayani fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاتل لما سبق ناصر الهج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار الامين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين